بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan waci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in yau muna cikin yini na juma'a hijira sha 25 ga wata rabiul awwal hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 21 ga watan goma miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun karanci babu ijra'i ahkamin nasi ala zahiri wa sara'iruhum ila Allah ta'ala babu wanda yake bayanin gudanar da hukunci a bisa mutane kan abin da ya bayyana gare su na zahiri al'amarin da zukatansu ta kumsa ta wannan hukuncin shi yana wajen Allah mabarkaci mun kare wannan babu muka shiga cikin babul khawfi babu wanda yake magana ga tsoro tsoron Allah madaukaki wanda zai sha mutum ya kai ga mutum ya zuwa matsirata da zai sa mutum ya guji sabon Allah maɗaukaki sannan kuma ya san wannan tsoro ya sanya shi nacewa da dagewa da bin tafarki na Allah maɗaukaki da manzo kamar yadda suka so. Mun karanci ayoyi yau insha Allah za mu tashi kan hadisai kamar yadda malam ya ce Ali bin Mas'ud radiyallahu anhu qala an samu wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ce haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ في الروح فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أهل الجنة فيدخلها متفق عليه abdullahi dan mas'ud wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi ce manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ya zantar da mu iya matsayin mai gaskiya abin gaskatawa Allah sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne kuma wajibi ne mumini ya gaskatar da shi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah ku sani cewa ɗayan Allah na tattara halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi a matsayin kwana arba'in iya matsayin nutufa ɗigon maniyi nan da zaran namiji ya sadu da matashi ɗugun mani ya tabbata a cikin mahaifa iyanan iyanan wannan mani zai jirkita zuwa kwana arba'in ثم يكون علقة مثل ذلك iyanan matsayin kwana arba'in yanzu wata kwana wani kwana wasu kwana arba'in in suka ya samu wannan kwana arba'in na biyu sai zamanto gudan jini ne wanda yake likuwa da mahaifa shi sa aka ce mai alaka mai ta'allaku bin rahim iya dan faruwa ne da mahaifa ثم يكون مضغة مثل ذلك hallo bayan wasu kwana arba'in sai kasance gudan tsoka mudga wadda kamar za a iya tamna ta sun mai yursalu ilaihil malaku a wannan kwana arba'in uku kwana ɗari da ishirin ko za a aiko mai mala'ika kataba fayan fuku fihin ruha sai ya busa mai rai a ƙarƙashin wannan ne gaba malamai suka ce duk cikin da ya kasance ya kwan arba'in to haramun ne a zubda shi kata'a kwana ɗari da ishirin wasu sun ta yi a kan cewa in larura ta kai larura ana tsoron mutuwar mahaifiya ana iya zubda shi wasu suka ce a rai babu bambancin rain ƙarami da ran babba rai rai ne na Allah to ina ga wanda suke zubda ciki bayan ciki ya bayyana da wata biyu wata uku ko abin da ya kama da wata hudu wata biyar wa yi umaru bi amri bi arba'i kalimat a umarci wannan mala'ika da abubuwa guda hudu kalmomi guda hudu ana nihin magana wahayi bi katbi rizqihi a umarce shi ya rubuta arzikin shi duk abin da zai samu a duniya ta rayuwar a nan rayuwar shi ta duniya abin da yake da alaka da arziki sai wannan mala'ika ya rubuta shi zai samu kaza zai samu kaza zai samu kaza arzikin kaza gare shi arzikin kaza gare shi da adadin shi kuma wannan arziki da Allah ya umarci mala'ika ya rubuta bawa ba zai mutu ba sai ya cinye shi sai ya same shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan tamut nafsun hatta tastawfiya ajalaha wa rizqaha rai ba ta tauba mutuwa har sai ta cinye ta samu arzikinta da ajalin da Allah maɗaukaki ya rubuta mata ya kaddara mata. Au kama kala sallallahu alaihi wasallam. Bi katibi rizqihi wa ajalihi haka nan ya rubuta ajalin shi. Shekara ɗari zai yi shekara goma kwana goma minti goma daƙiƙa sai gwanda kaza mala'ika sai ya rubuta. kuma wannan lokacin in bai yi ba duk yanda aka so a zare wannan rai ba za ta zama ba kuma duk yanda aka so a daɗa wannan kwanaka na rai ba za su daɗu ba duk da cewa hadisi ya tabbata mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda yake son Allah madaukake ya yalwata arzikin shi ya ja da rayuwar shi to ya sadar da zumunta bayani ya gabata wani irin daɗi ne su malamai sun ce albarka Allah maɗaukaki yake sanyawa a rayuwa wasu kuma sun ta a rayuwa ta kame mai Allah na ƙara ta kuma ƙarƙashin ƙaddarar ce da ya rubuta ba a huta ba dai daga ƙaddarar wa amalihi da aikin da zai yi a duniya aiki na ƙwarai zai yi ko kuma mugun aiki zai yi wani irin aiki zai yi almajiri ne malami ne ɗan kasuwa ne manomi ne makiyayi ne mine ne sai a rubuta dukkan aikin da ɗan adam zai yi sai Allah ya rubuta sai ya ƙaddara ya sa mala'ika ya rubuta وشقي أو سعيد a rubuta wannan mutum shaƙiyi ne wanda ya zamanto ya tabe baya da rahama ta Allah madaukaki ya shiga wuta domin ƙarshen tsiya shiga wuta wa sa'idun aw sa'id ko kuma dan aljanna ne ita kuma sa'ada ba sa'ada da ta kai shiga aljanna sai kawai ganin ubangiji ranar kiyama la'alla wani ya ce to yaya ai nan idan aka ce tun kahin mutum ya yi aiki an san ɗan aljanna ne ko ɗan wuta to don me za a yi aiki a bari ma a tsaya da ƙaddarar da Allah ya rubuta a Allah ce ya yi malu ko ya aiki Allah zai ga aikinku da manzo sallallahu alaihi wasallam haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu aiki kowanne Allah maɗaukaki ya sauƙaƙe shi kan abin da Allah maɗaukaki ya halicce shi da mace. Abu da yake na biyu Allah maɗaukaki da hikimar shi da ilimin shi, cikakken ilimi shi ya halicci wannan bawa, kuma ya san bawan wannan zai bauta mai ko ba zai bauta mai ba. Ya san zai bi umarnin shi ko ba zai bi umarnin shi, yasa a nan ƙaddara take tabbata ɗan aljanna ne ko ɗan fawallazi la ilaha ghairuhu mazala sallallahu alaihi wasallam yake rantsuwa da wanda babu wani abin bauta na gaskiya kuma bayan shine Allah inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati dayanku wallahi ko tabbat zai yi ka aiki irin aikin yan aljanna shine sallah shine azumi shine hajji shine zakka shine kaza shine kaza ayyukan da za su kai mutum aljanna hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance babu tsakanin shi da shiga aljanna sai zira'i kamar mutuwa fa yasbuqu alaihi alkitab sai wannan kaddara rubutu na kaddara ya riga yi akan shi domin dama Allah ya san karshen shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar kwatsam sai aiki irin aikin yan wuta والأمور بخواتمها كما عند عائشة رضي الله عنها تتي daga manzala sallallahu alaihi wasallam al'amurra ana lura da ƙarshen su ne ba farkon su ba shi yasa mumini musulmi baya da lamani ko dono lokaci yayi ta kodiri yayi ta kokarin roƙon Allah madaukaki Allah ya tabbatar da shi ya tabbatar da daga digan shi akan imani ya mutu da tare da imani cika da imani wasu malamai suka ce la ya'malu bi amali ahli jannati iya aiki aiki na yan aljanna fi ma yabdu lin nas abin da yake bayyana ga mutane domin iya yin sallah ya zamanto sallah wannan ba dan Allah yayi ba dan saboda mutane su gani su ce ya iya sallah ya iya karatu ya kyautata murya ba don Allah ba don mutane sai su ya iya karatu ya iya yin sadaka ko zakka ba don Allah ba ya zama to yayi ne don mutane don riya kina wannan aiki ba ya da matsayi wajen Allah madaukaki Allah na cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kinan a zahiri yanda ake aikin da ake yi ke yi aiki ne a zahiri aiki ne irin na 'yan aljanna sai dai kuma a batani ya ɓoye wani abin da ya zamanto ya saryantar da wannan lada wanda zai kai ga shi ya zuwa shiga aljanna wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar tabbat dayan ku zai ka aiki irin aikin 'yan wuta ilimin zina zina shan giya gulma caca munahuci kafirci abin da ya kama da haka hatta ma ya kunu bainaha wa bainahu illa zira bainahu wa bainaha illa zira har sai ya kasance babu wani tsakanin shi da ita sai zira'i guda kamu guda fa yasbiqu alaihi alkitabu sai kaddara rubutun kaddara ya riga ya akan shi fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai iya yayi aiki irin aiki na yan aljanna wannan kuma kissa na daidai da ba Isra'il da ya kashe mutum rai ɗari ba ɗaya ya je wajen wani mai bauta ba malami ba ya tambaye shi zan iya tuba ina da tuba wajen Allah maɗaukaki ya ce ina kai ina tuba bayan ka kashe rai ɗari ba ɗaya ina za ka tafi da wannan haƙƙi ai Allah ba zai gafarta ba ya kashe shi ya cika na ɗari sai da ya je wajen malamin da ya ɗora shi ya ce ba mai iya shiga tsakaninka da tuba ta Allah maɗaukaki mai nan take tuba ya nuna mai tahi gari kaza nan akwai masu bauta Allah mutanen ƙwarai ka bautawa Allah tare da su ya tahi bai yi sallah ba bai taba azumi ba bai yi zakka ba bai komi ba amma saboda wannan tuba da yi kuma da kyakkyawan aiki da ya kudiri na je ya je ya bautawa Allah madaukaki shi kadai da mutane na kwarai ya rasu akan hanya mala'ikun rahma da na azaba suka zo suna jayayya na wane ne bangaren wa zai tahi Allah ya umarci ƙasa wadda ya tahi can ta kuso wadda take ya tahi daga gare ta ta yi baya aka auna sai ga kirjin shi gab da wannan ƙasa wadda ya tahi ya yi hijira kuma Allah ya sanya shi aljanna nan kaga ya kare ta asar shi a duniya amma ƙarshen shi Allah madaukaki ya kaddara shi dan aljanna ne fa yasbiqu alaihi alkitabu fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhulaha sai wannan kaddara ta yi rigaye a kan shi ya yi aiki aiki irin na 'yan aljanna kuma ya shiga wannan aljanna mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu an samu wannan hadisi halau daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce yu'ta bi jahannama yawma idhin laha 70 alf zibam a wannan rana ranar tashin kiyama za a zo da wutar jahannama a jayo ta a wannan rana laha 70 alf zimam tana da ragama 70 mala'iku suna jaye da ita sarƙoƙi ana jaye da ita ku duba ku sarka dubu saba'in majayi ma'a kulli zimamin saba'una alfa malik malak tare da kowace ragama akwai mala'ika dubu saba'in dubu saba'in su dubu saba'in wala ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunonin Allah mala'ikun Allah sai Allah kawai wannan ha kawai masu jaye da wutar jahannama ne kowace ragama ragama dubu saba'in akan kowace ragama akwai mala'ika dubu saba'in ba hu mutane ba mala'iku ya juruna ha suna jan wannan wutar jahannama za su kai ta matsayinta muttafaqun alaihi wannan hadisi rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi ya kai malaye kawo wannan hadisi abun tsoro ne da aka ce abinda na da ragama a jikin shi dubu saba'in kuma kowace ragama mala'ika dubu saba'in akwai al'amari na tsoro mai girma وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال an samu wani hadis daga wani nu'man dan bashir wanda yadda Allah ta kara tabbata gare su radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi na cewa yawmal yaqulu inna ahwana inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا قال صلى الله عليه وسلم يتي حديث متفق عليه إمام البخاري ده مسلم سكفتدش yace lalle mafi saukin azaba mafi saukin ‘yan wuta azaba ranar kiyama wanda shine ake wa azaba el kaɗan ta yi kowace azaba sauƙi a ranar janar ya yi samun sauƙin azaba ga kowa larajulun yudau fi akhmasi qadamai tabbat mutumin da aka sanya a ƙarƙashin ƙawahun shi akhmas wannan ɗan loko na cikin ƙafa gane ko tahin ƙafa wannan ɗan loko ƙadamai hijamarata ne wanda za a sa garoshi guda biyu na wuta jahannama yagli minhuma dimagu dalilin wannan garoshi kwalwar shi tana ta walwasa duba garoshi guda biyu yake tafasar da kwalwa ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban duk da haka iya ganin babu wani daya cikin yan wuta wanda ya yi shi tsananin azaba wa innahu la ahwanuhum azaba alhali shine mafi sauki azaba daga cikin yan wuta wannan akwai al'amari na tsoro قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga samura dan jundub wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabi wanda tsira Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi ƙala ya ce minhum man ta'khudhun naru ta'khudhuhun naru ila ka'bai akwai wanda mutane daga cikin mutane na ɗan wuta wanda wuta za ta kama shi ya zuwa ka'ab wannan idan sau wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi akwai wanda wuta za ta kai ga gwiwoyin shi wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzaihi hujzatihi akwai wanda wuta za ta kai a wajen kwankwasan shi madaurar azizir wa minhum man ta'khudhuhu ila turqawatihi akwai wanda za ta kai ya zuwa nan wannan turki nan nan afwa wannan kasusuwa na kafada ومنهم من تأخذه نعم ومنهم من تأخذه إلى حجزة نعم رواه مسلم قال رواه مسلم إمام مسلم افتد وانا حديث الحجزة معقد الإزار شنو مدورة الزري تاتا سرة كالكشن شيبيا وترقوته بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند ثغرة النهر wannan kasuso matattara ta ka wannan kasuso walil insani tarkuwatani fi janibayin nahar ko mutum iya da wannan kasusuwa guda biyu a bangaren wannan wuya idan kowa daidai aikin shi dan mutum ya aiki dan wuta ne amma zunubin da ya kai shi wuta baya da yawa sai zama to iya da matsayi daban wanda yake da yawa iya da matsayi daban wanda ya yi wancan hallau shi ma da matsayin shi wa ni ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم رشه إلى أنصاف أذنيه متفق عليه والرحش والرشح العرب عبد الله بن عمر wanda ya dalla ta ƙara tabbata gare shi ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar kiyama mutane za su tsaya gaban ubangijinsu hatta ya ghiba ahaduhum fi rashihi har mutum ɗayan ɗayan su ya lime a cikin jibin shi ila an safi uzunai ya zuwa fatotun kunnuwan shi tsananin tsayuwa da bala'in tsayuwa da zahi zai kai ga mutum iya zub da zuha wannan zuwa har sai ta limar da shi ta kai wajen kunnuwan shi jama'a mu duba mu ga al'amuran nan ba ma saba ne tafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi war rashu al arab rashu tun wannan shine zuwa ko jibi wa ana anas radiyallahu anhu qala an samu wannan hadisi daga anas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala ce خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ya mana khutba ya mana galgadi khutbatan ma sami'tu mithlaha qattun galgadin da bin taba jin kwatamcin shi ko so daya fa qala law ta'lamuna ma a'lamu da dai kun san abin da na sani na azaba Allah madaukaki la dhahiktum qalila tabbat ko wallahi da kun yi dariya il kadan da buku ta dariya ba hakuna tuntsirawa wala bakaitum kathira tabbat da kun yi kuka na tsoro kuka mai yawa wa qatta ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum sabon mazala sallallahu alaihi wasallama da suka ji wannan magana sai suka rihe fuskokinsu walahum haninun suna da shashshika suna shashshika na kuka muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi riwaya ya zo a cikin wata riwaya بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء wani abu ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga sahabban shi fa khataba sai yayi khutba fa qala uridat alayya aljannatu an bujuro min aljanna duba ku ga ƙarhin imanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mazala sallallahu alaihi wasallama iya ba da labarin abin da ya zamanto gaibi ne kuma sahabbai suka gaskatar da shi yace an bujuro mashi aljanna a lokacin nan babu tele babu antan babu salula wadda a yanzu za a bujuro ma abin da ake yi a ƙarshen duniya kana gani kai tsaye amma duk da haka suka gaskatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an bujiro min abin da yake aljanna wannan da abin da ke cikin wani an bujiro min aljanna da wuta falam arakal yaumi fil khairi wa shar kuma ban taba gani ba irin wannan rana fil khairi a cikin al'amarin alkhairi da shar walau ta'lamuna ma a'lamu da dai kun san abin da na sani la dhahiktum qalila to tabbat ku wallahi da kun yi dariya el kadan wala bakaitum kathira kuma da kun yi kuka mai yawa wannan kenan shine sababi wancan hadisi bai wacce ruwaya ba ta ambaci ba sababi wannan sai ta ambata mana ga dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan khutba shine wani abu na labari daga sabon manzala sallallahu alaihi wasallama da ya kai ga manzala sallallahu alaihi wasallam قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد من غطوا غطوا رؤوسهم ولهم حنين يتي babu wani abu wanda ya zo wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai tsanani kamar abin da ya zo musu a wannan rana suka rihe kawunansu suna da ana jin hanin ba hanini ba nan hanini ya sace kuma haninun bilha suna da ana jin ƙaran kuka a cikin cikinsu suna shisheka qala alhaninu bilkha al-mu'jama nan ya kawo malam yayi tafsiri yayi dabtin shi kenan kamar yanda ya fadi khanin kala bilkha al-mu'jama da kha wadda take da diya wal buka'u ma'a gunnatin shine kuka wanda yake tare da gunna gunna kuma ita murya ce wadda zaka fitar da ita da hanci wantishaq as-saut min al-anf da fitar da kamar shakal ƙara daga wannan hanci وعن المقداد رضي الله عنه أن سامونا حديث دقى مقداد وان يدع لا تقار تبتا قريش قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زعلا وان سيرا يوم الله دعمون تنسكار تبتا قريش كتوا تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى يكون منهم كمقدار ميل ranar kiyama Allah madaukaki zai gusar da rana ya guso ta ya zuwa halittun shi har sai ta kasance gwalgwadon mili guda kenan kilo da rabi kusan rabi bayan kiloluwa dubunnai da suke tsakaninmu da da rana kilo da rabi mili guda au مين قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد سليم دان عامر وان دي رويتو وانا حديث دقى مقداد يتي فوالله ما أدري ما يعني الميل بالميل يتي والله بنسمي نيني معنى ميل كنما أمسافة الأرض أم الميل الذي تكحل به العين ya ce wancan mil wanda aka sani na zango na ƙasa tsawo kamar abin da za a auna ƙasa ko kuma milikin da ya zamanto ɗan iccen wannan na hurta kwalli ɗan tandun kwalli gane ko tandun kwalli wannan ɗan hakkin nan da ake sanya a cikin shi ya ce ban san wanne ne daga cikinsu ba wancan ne ko wancan kala sai ya ce faikunun nasu ala kadari a amalihim fil araki sai mutane su kasance gwalgwadon ayyukansu a cikin shibinsu faminhum man yakunu ila ka'abaihi akwai mutumin da zuhar shi za ta kama shi zuwa idan sawun shi idanuwan sawun shi wa minhum man yakunu ila rukbatayhi ko wanda zuwa shi za ta kai ga guyoyin shi wa minhum man yakunu ila hiqwatihi ko wanda zuwa shi za ta kai wajen kwankwason shi wa minhum man yulhimuhu al-araq akwai wanda iljaman yuljimuhu al-araq iljaman akwai wanda kuma zuwa shi za ta kai ga bakin shi kamar yadda ake sanyawa doki ko jakki ko raƙumi lijami da cewa raƙumi akala amma wa'annan doki da jakki lijami ake sanya na ya zamanto ta shiga ta kame mai baki wa ashara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi ila fihi mazala wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata gare shi yayi nuni ya zuwa bakin shi sallallahu alaihi wasallam رواه مسلم وانا حديث امام مسلم افتدنا دشي وعن ابي هريره رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata ya ce ya a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah wanda sirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ya ce ya arqun nasu yawmal qiyamah hatta yadhhaba arquhum fil ard سبعين ذراعا ويلجمهم يلجمهم حتى يبلغ آذانهم آذانهم Mazala sallallahu Alaihi wasallama yake cewa ranar kiyama zuhan mutane za ta yi katahiya ta yi ka gudana a kan doron ƙasa na tashin kiyama zira'i saba'in ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم آذانهم كما ونن zuhon nan tasu za ta kai ga ta nutsar da su ta kama bakinsu har zuwa kunnuwansu muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala wa ma'ana yadhhabu fil ard bima'ana yanzilu wa yaghusu iya sabka a ƙasa kuma iya dirmiyaswa iya shiga cikin ƙasa kuma iya sauka iya shiga cikin ƙasa wa anhu qala hal wa samu hadisi daga Abu Hurairah wanda ya da Allah ta ƙara tabbata gare shi qala yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idh sami'a wajbatan lokacin da ya ji wani ƙara faqala sai ce hal tadruna ma hadha kun san menene wannan karan menene wannan kulna Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi sune mafi sani domin manzala sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya koyi gare shi na shari'a amma ba gaibi ba gaibi wannan ilimi ne wanda Allah madaukake yake banta da shi قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا فهو يهوي في النار حتى انتهى الآن إلى قعرها فسمعتم وجبتها yace wannan wani dutse ne wanda aka jefa shi cikin wuta tun shekara saba'in iya gangarawa cikinta iya tahiya cikinta har sai yanzu ya kai ƙarshenta ta'araha can ƙarshen wuta sai yanzu ya kai ƙarshen fa sami'tum wajabata ha kuka ji ƙaran wannan nata ilisa abinda zaka saki dutse yayi ta tahiya yayi ta tahiya yayi ta tahiya shekara 70 kan nan ya kai ƙarshen ƙarshen wuta shi yasa baya ga kaddara ta Allah ba abin da yake cika wuta jahannam duk halitta kafirai da duwal wasu da itace su shiga Allah ya ce halim tala'at zai ta ce meme halmin mazid akwai dadi saboda yawanta rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن سامونا حديث دقى عدي بن حاتم وأن يدع الله تكار تبتا قريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال وأن سيرا الله دامون شيش تكار تبتا قريش ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان فلينظر فينظر عن يمينه عن يمين عن يمين من فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله أو عن شماله من وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر من بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه واتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani ɗaya daga cikin ku face sai Allah madaukaki yayi mai magana ya zantar da shi babu wani dan tamfare shi tsakaninsu babu cewa wannan bahaushe ne a nemo bahaushe wanda zai in Allah ya magana shi ba haushewa ɗan uwanshi hausa ya gane babu wani mai jin faranshi ko ingilishi wanda zai zo allah na magana a neman wanda zai zo yi bayani allah da hikimar shi ya san halshen kowa domin shi ya halarci wannan halashin wannan mutum zai duba ta ɓangaren damar shi ba abin da zai gani sai abin da ya aikata na ayyuka a nan duniya in alkhairi ne alkhairi zai gani in sharri ne sharri zai gani wa yanzuru an an shimalihi haka zai duba ta bangaren hagunkin shi fala yara illa ma qaddama kuma bayya ga komi sai abin da ya gabata su a ran nan ba zancen matsayi ba ne ba zancen dukiya ba ne ba zancen ilimi ba ne a'a abin da mutum ya gabata su wayan zurbe ne dai ya kalli gaban shi fala yara illan nara ba abin da zai gani sai wuta mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu tilka a washi ba abinda zai gani gaban shi kawai sai wuta azala sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ya ce mu sahabbai fattaqun nara ku ji tsoron shiga wuta walau bi shiqqi tamra ko da dai da baran dabino ne ku yi sadaka wadda sababinta za ku tsira da wuta ko da dai da baran dabino muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi na da kyau mu tsaya akan wannan hadisi saboda lokacin sallah yayi abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukake da rahmar shi ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am gaban shi na'am bayna yadayhi gaban shi نعم